من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحمهم بالعدل يرحمهم من في السماء أنصتوا يرحمكم الله kamar da kullum da muke bayani lokaci lokaci alhamdulillah jiya wannan bako da ya ya sharrafa mu a hajji mai mushiri wani da ke fata cewa bako ne amma ba bako ba ne a nan ɗan gida ne kuma alhamdulillah wato yana da miza masu ɗumbin yawa mahaifinsa kamar yadda na yi bayani a zamanin shehu mahaifinsa idan wasu suka zo suna neman wata aka abin shehu sai shehu ya ce a duba in yana nan a kai su wajensa saboda addu'arsa karɓaɓɓiya ce kisan da ya addu'a Allah ya karɓa wallahi alhamdu wannan yana nuna matsayin madidan shehu wai ai ba wai abubuwan sun fi karfin shehu ba ne a'a ai kamar isa annabi suleiman ko asir zuzubar da gani ai da ya ce ayyukun ya tuni da harshe al'amuran ya tuni musulmi ko ai ba wai shi ba zai iya kawo ba ne don yi nuna cewa a cikin mutanensa ba akwai waɗanda wato suke da wannan ahaliyar irin wannan ne alhamdulillah yau a sabar na wata kenan yau muna sha biyar da ramadan alhamdulillah Allah ya kafi ibadar mu alif ɗari hudu da arba'in da uku za mu ci gaba da kuma su za mu tashi na da rubuyi ne ko yawa wato sura
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحمهم في الأرض يرحمكم في السماء أنصتوا يرحمكم الله
ولو يؤجل الله للناس الشر استئجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم wadda Allah Ubangiji ta baraka wata ana zai gaggautawa wato zai gaggauta wa mutane wato zai gaggauta musu sharri eh, wato irin yadda suke neman gaggautowa kai su jahilin kamar wato neman gaggautowa su bilkhairi da alkhairi to laƙudiya da wato an yi hukunci ko kuma laƙada bin lalil fa'il kenan da Allah ya hukunci ya hukunta ajalahum kenan eh in kuma ce da kudiya a jalhun kenan yawa da an hukunta ajalin su ilahin gare su ai ma'ana da Allah da ya halakar da su walakin sai dai ubangiji ya filhum ya wato yana saurara musu ne yana yi musu komai yana yin tasabbuti sanu sanu eh da yadda suke neman gaggautowar abubuwa da ubangiji zai saka musu da irin abin da suke yi na rashin wato imani da sharace-sharace da suke yi to da ubangiji zai gaggauta saka musu to da da tun an riga an gama da su baki da an halakar da su amma ubangiji wato yana saurara musu ne domin lokaci yana zuwa shine lokaci wanda za a yi musu a duniya shine kamar wato yakin badar da aka yi wanda kuma ba a same shi a nan ba wanda kuma yake babban wanda zai zo shine ranar tashi alkiyama duk wanda ya kulla wani abu na sharri to ranar tashi alkiyama an ga hisabi zai girma abin da ya shuka shi ne wani yake cewa da zai gaggauta musu zai gaggauta mutane wato sharri kamar yadda suke neman gaggautawa alkhairi ya kasu ijalihim kamar neman gaggautawa wasu alkhairi da alkhairi to lokudiya da an hukunta da an hukunta a jirgin azumin su ne zuwa gare su ai ma'ana da an halakar da su sai dai ubangiji ne musu sannu sannu ne wannan zaru فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم ربهم يعمهون to za mu bar wanda yake ba su wanda suke ba sa kaunar wato akwai da mu za mu ba su fi ɗuguyanihim cikin wato ɗuguyanin sai amurhunu suna wato cikin shishigin su ya amurhunu za mu ba su suna kai kawo ayyatarar da duniya suna kai kawo mutu hayyari ne suna masu limuwa
وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قائدا أو قائما idan wato masar insan da duru idan wuta wato cuta ta shafi dan adam shine kafiri in ta shafi kafiri almarar da duniya wal fakr da dalmashi misali to da ana sai ya kira mu da jambihi ga gefensa ai mutum ji an yana kwance in wani abu ya same shi ko wata jinya ko wani talauci ko wani tsanani ba gumaka zai kira ba mu zai kirawo zai kirawo a duk halin da yake yana kwance ne auka idan ko yana zaune auka iman ko yana tsaye ma'ana zai kira mu fi kulle hali a kowane hali فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يجدنا إلى ضر مسا kisa to yayin da muka yaye masa wannan cutar muka yaye masa jinya ko muka yaye masa farafa to talaucin marra sai zarce a lafin da ya bisa kafircinsa ka an din nan muhaffafa ce wasu muhammadu ba ai ka an din kai ka ce shi lam yad'una bai kira mu ba ila dinu zuwa zuwa wata cuta masa da ta shafe shi kamar wato shi bai neme mu ba lokacin da ya shiga wato wani tsanani masarar lokacin da yake rashin lafiya ko lokacin da kunci ya same shi ni talauci kamar bai taɓa kiran mu ba وذلك زين للمشركين ما كانوا يعملون gano ai kama zuyina lahu du'a ko yadda aka kawace masa wato yin addu'a inda durri yayin wato cutuwa wal arad da fiturowa abubuwa wato inda rakhai wal irad da kau da kai kai wato an inda rakhai yayin yalwa to haka zalika haka nan zuyina lil musrifina aka kawace wa mushrikai abinda suka kasance suna aikatawa duk abinda suke yi na tsugani su ma to an kawace musu shi ولقد هلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنون to haka nan su ma wa'annan mushrikai an kawace musu abin da suke aikatawa duk abin da suke aikata sai suke ganin wannan abin kyakkyawa ne to saboda haka aka kawace musu su to amma in an zo hisabi to duk za a kama su da abin da suka yi walaqad ahlakna al-quruna hakika mun halakar da al'ummatan da suka shuɗe min qablikum gaban ku ya aran makka ya kuma mutanen makka lamma zalamu yayin da suka yi zalunci bi shirki da shirki wato da shirku wato sun yi zalunci ma'ana sun yi shirku waje ajihun usulhun hakika kuma manzannin su sun zo musu da bayyana ce da hujjoji ai addalala ce wato dalilai ala sadiqihim bisa gaskiyar su wa ma kanu liyuminu ba su kasance wato liyuminu za su yi imani da shi ba eh wato sun zo musu da hujjoji akan sun zo manzanni ne na Allah sun zo da hujjoji na gaskiyar su amma sai da mana ba su gaskata su ba ba su yi imani da su ba كذلك نجزي القوم المجرمين Haka mai yadda muka halakar da ulaika wancananka haka nan muke saka wa mutane almujirmi ne da suke mujirmai su ne kafirai su ma za mu halakar da su ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون kuma sai muka sanya ku muka sanya ku ya ku mutanen maka bayan mun halakar da wa'ancan wanda suka gabace ku saboda abin da suke wa annabawansu to saboda ku kuma sai muka sanya ku ali ala'iba an jan ku halifatun mayau bil ardi a bayan kasa min ta'dihim bayan su kuma mun sanya ku lelenan zura dan mu ga kai mu ta amalu da za ku aiki fiha a cikin ta wa hal ta'tabiruna shin za ku yi izina bihim da su ko tu saddiqu rusulana ku gaskata manzanninmu ko kuma ba za ku gaskata su ba ko kuma ba za ku yi wato izina da abin da ya faru ba
وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا في القرآن غير هذا أو تبدل idan aka karanta musu idan aka zo ana karanta musu ayatuna ayoyinmu mana ana karanta musu alkur'ani bayyanatin a bayyane to wanda ba sa ƙaunar wata haɗuwa da mu ma'ana waɗanda ba sa tsoron tashin alkiyama sai ka ji sai su ce itibi ƙur'ani ka zo da wani ƙur'ani gaira hada ba wannan ba wanda laisa fi iya aibu alihatina wanda babu aibata gumakanmu a cikinsa ɗaukar dilu ko kuma ka musanya shi wannan ɗin da ka zo da shi ka musanya shi min tilqa'i nafsika daga katarrin kanka to kai ko ka zo da shi ko ka zo da wani a baka wani ka kawo wanda ba aibata gumakan mu ba ko kuma a wannan da ka zo da shi in ba za a baka wani ka zo da shi ba to ka gyaggyara ka ciccire wa'ansu abubuwan قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي kullum ka gaya musu bai kamata li gare ni ba an uba dilhu musan ya shi daga fitarnin kaina eh daga fitarnin kaina ba zai yiwu ba domin ni ba ni ne na kirkire shi ba yadda aka aiko da shi haka na kawo muku بنتبع إلا ما يوحي إلي in bi ma'ana ma a tafi ba komai nake bi ba sai abin da aka yi wahayinsa zuwa gare ni إني أخاف إن أخيت ربي عذاب يوم عظيم ni dai ina tsoro in na saba wa ubangiji na bi tabdilihi da musanya shi ina tsoron azaba yawmin azaba yini azimin mai girma ko yawmin kiyama shine ranar kiyama قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدريكم به kul ka ce musu laushe Allahu da Allah ya so ma talautu alaikum da ban karanta muku wato ban karanta shi gare ku ba wala adrakum da ban sanar da ku ba bihi da shi la dinnan nafiya ce adabun alama qablu ko adabi ne abu abin da ya gabace shi wa fi qira'atin bilamin da lamin jawabu law kenan ai wato wato la alamakum bihi ala lisani gairi da ubangiji na wato ya sanar da ku bihi da shi ala lisani gairi bisa hajjin wani na eh to ku ƙarfafe su فقد لبثت فيكم عمرا من قبلي hakika na zauna a cikin umarar shekaru 40 da 40 min kablihi gabansa tun gaban da zo muku da wannan alkurani la uhaddis kun ba na zantar da ku bi shay'in da wani abu أفلا تعقلون to wannan tun da muka zauna shekara 40 ban kawo muku wani abu ba ban zo muku da wani wato wani littafi ba ko wani karatu ban zo muku da shi ba sai bayan shekara 40 aka yi min wahayi wato na zo muku da shi to wannan bai ishe ku ba ku hankalta bai isa bai isa kusan cewa ba ni ne na- na zo da shi ba shine wani ya ce afala ta ilu shi yanzu ba za ku han- ba za ku hankalta annahu cewa shi wannan alkurani laysa min qibali ba daga katarni na yake ba فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته ai la ahada babu ɗaya a zan mafi zalunta kansa min maniftara alallahi kaziba daga wanda ya ƙagi ƙarya ya dangana ta ga Allah bin nisbatin shariki da dangana abokin tarayya ilahi ga ubangiji auka zama ko kuma ya sarrafantar da ayati da ayoyinsa shine alqur'ani إنه لا يفلح المجرمون innahu ainihin da sha'ani la yuhlihul mujrimuna mujrimai shine mushrikai la yuhlimu ba sa rabauta ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم Na'am.
عن ابي القاسم الفقيهي an karɓo daga abul qasim al-faqiri انه قال shi shi ne yace اجمع العلماء malamai sun haɗu على ثلاث مثاليا bisa wato ɗabi'u guda uku انها اذا صحت inna ha cewa ita wannan ɗabi'un in ta inganta فيها النجاة don tsira yana cikinta ولا يتم بعضها الا ببعض wato shashinsa ba za su shiga shashin wayannan ɗabi'u ba za su cika ba sai tare da sauran shashi الاسلام الخالص wato wato musulunci wanda yake tsarkakakke من الظلم eh من الظلم musulunci tsarkakakke daga zalunci وطيب الجزاء na'am وطيب الجزاء da kuma wato daɗi ko kuma tsarkin abinci والصدق لله في الاعمال da kuma yin gaskiya ga Allah cikin ayyuka duk aikin da za ka yi ka yi shi don Allah وفي الحديث ya zo a cikin hadisi ان من اعظم الكريه yana daga cikin mafi girman ƙarya ثلاثا abu uku أن يفتري الرجل على عينيه wato mutum ya kage bisa idanuwansa يقول رأيت ولم يرى ya ce ya ga abu alhali bai ga wannan abu ba يعني في المنام yana nufi wato ya ce ya yi ba to ya yi mafarki ba kuma ƙarya yake bai mafarki ba أو يفتري على والديه ko kuma ya yi kage ya kage ƙarya idan gana ga mahaifansa فيدعي في- في- فيدعي إلى غير أبيه ya da'awar dangana ga wani wanda ba shi ne babansa ba أو يفتري علي ko kuma ya yi kage alayya gare ni يقول سمعت من رسول الله ya ce ولم ya يسمع ji ya ce ya ji min rasulullah ya ji daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alhali bai ji komai daga manzo Allah ba يقول الفقير wato al-faqir ya ce فإذا لم يصح هذا الواحد من أمته na'am فإذا لم يصح هذا idan wannan bai inganta ba لواحد من ga أمته ɗaya min ummati daga al'ummarsa فكيف يصح لرسول الله عليه الصلاة ya والسلام zai inganta ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama والأنبياء عليهم da السلام annabawa alaihi salatu ila ya tabbata gare su والأنبياء عليهم السلام annabawa amince tabbata gare su وناء الله wato amintattun Allah على ne ما أوحي أو على ما أوحى إليه bisa abin da ya yi wahayi zuwa gare su لا يزيدون فيه ولا ينقصون ba za su ƙara wani abu abincin abin da ubangiji ya musu wahayi ba kuma ba za su tauye wani abu ba ولا يبدلون ba za su kuma su canja ba وذلك الأولياء haka nan ma waliyai يصنعوا أسرارهم Allah ya tsarkake sirrin su وناء الله su ma amintattun Allah ne على ما ألهم a إليهم bisa abin da ya kimsa zuwa gare su يبلغونه إلى من هو أهل da su su riskar da shi zuwa ga wanda yake mazawa ne ga wannan abu من غير زيادة ولا ba tare da ƙari ba wala da misalin wala tauye ba ba ومن أنكر كون الأمي وليا wanda duk wato ya inkarin kasancewa ummi wali ne ولينكر كونه نبيا to to sai ya inkari kasan ya sai ya inkarin kasancewar sa annabi فإذا كان مقتل إلى ذلك na'am فإن ذلك مقتل إلى ذلك dan dai cewa zalika wannan mai sadarwa ne zuwa ga wannan وملتزم له mai lizumta ne lahu gare shi قال الإمام السخاوي imam mustafawi ya ce قوله ƙaunar ما اتخذ الله من ولي جاهل ƙaunar faɗinsa da ya ce mata halalla min waliyan jahili allah bai riko wali jahili ba ولو اتخذه لعلمه da ya riƙi jahili ya zama wali to da allah ya sanar da shi ilimin ليس بثابت wato wannan ba tabbatacce ba ne لكن معناه صحيح sai dai ma'anarsa ingantacciya ce والمراد بقوله abin nufi da faɗinsa ولو اتخذه لعلمه da yake cewa da ya riƙe shi da ya sanar da shi يعني yana لو nufin أراد اتخاذه وليا da ya yi nufin wato rukunsa wali لعلمه ثم اتخذه da sai وليا ya sanar da shi ilimin sannan bayan ya sanar da shi kuma ya riƙe shi wali
نعم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله Kurkuru suna cewa haula yi wa'annan shufa'a'una su ne masu cetonmu inda lahi a wajen Allah ولتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض
Mun kawo Ya buduna, ya buduna min dunillah. Wa ya'buduna min dun- wa ya'buduna min dunillah suna bautawa min dunillah kuma bayan Allah har gari wani sa suna bautawa ma la yadurruhum abinda baya cutar da su illa mai abuduhu in ba su bauta masa ba wala yanfa'uhum kuma ba zai amfane su ba in abuduhu in suka bauta masa wa huwa al-asnamu su ne kuma ka wai kuluna suna faɗa suna cewa an hagare ta suna cewa haula wa'annan shufa'a'una su ne masu ceton mu inda Allah a wajen Allah ولتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض to kullahum ka gaya musu ku sai kuwa ba Allah labari kuwa ba su labari bi ma la ya'lamu da abinda bai sani ba bisa samawati a cikin sammai wala fil ardi wala a cikin kasai istifhamu inkari istifhami ne na inkari islam kana lahu sharikun domin wani da yana da wani abokin tarayya a mulkin sa la alimahu da ya san shi iz la yahfa alaihi shay'un domin babu wani abu da yake buya alaihi gare shi سبحانه وتعالى أما يشركون sarki ya tabbata gare shi kuma ya ɗauki su dubura abin da suke tara shi da shi suke tara shi da shi na na daga kumaka وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا mutane ne ba su kasance ba illa ummatan sai dai al'umma wahidatan guda ɗaya ala dinin wahidin musu addini ɗaya wa huwa islamu shine musulunci milladun adama tun daga wato annabi adamu ila nuhu har zuwa annabi nuhu wakila wani kauna aka ce min ahli ibrahim tun daga zamanin annabi ibrahim ila amr bin luhayyin har zuwa lokacin amr bin luhayyin eh ba su da musu suka sa- sabani da an sabata babu shine sa shashi suka tabbata wato a cikin addini a cikin musulunci waka fara babu shashi kuma suka gafarta amr bin luhayyin din nan an magana a kansa shi amr bin luhayyin waye shi
نعم
na'am
bahar al-baha'ira shine wato farkon wanda wato ya yi wato ya ya fito da wato wannan suka hira wasu da sawa'iba na kuma ya- ya- ya saurantar da wato sawa'i ba sa sa wato bahir ma da Allah min bahir tun wala mu wala sa'i tun wala wasir tun wala ham to wa'annan nau'in wa'annan sunayen shine farkon wanda ya yi su bin jahiliyyati akwai alkan jahiliya yayi shi ne farkon wanda ya kago wa'annan abubuwan Eh, ma'ana ya yi abubuwa da baddala addini ya kawo wa'annan bautar da kuma da wa'annan abubuwan da shari'a ba ta ba ta san da su ba ya kawo su ko kuma ce shari'a ba ta yarda da su ba ya kawo su
ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ba don kalmar ubangijin ka ta rigaya ba bi da akhirin da za a yi jinkirta sakamako ila mil kiyama zuwa ranar kiyama laqudiya bainahum da an yi hukunci bainahum tsakanin su ai tsakanin mutane bi duniya a duniya za a yi hukunci tsakanin su cikin abin da suka zama suna sabani a cikin sa min addini daga addini bi ta azibil kafirin da azabtar da kafirai ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه mutanen maka suna cewa me ya hana a saukar wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a saukar masa aya daga ubangijinsa kama kana lil anbiya kamar yadda ya kasance ga annabawa min naqati kamar naqatu salihu ko asa musa ko kuma hannun nan na annabi shi ma musa dai irin wa'annan abubuwa me isa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba a saukar masa da irin wa'annan ba وقل إنما الغيب لله ya ce kul ka gaya musu ka ce musu abin da yake na gaibu abin da ya faku gaburan bayi wato lillahi na Allah ne ai lamarin abin da yake na gaibu duk na Allah ne domin rul ayat ayoyin nan ma da ake nema duk suna ga ubangiji bala ya ci biha illa huwa ba wanda zai zo da wata aya wata mu'jiza sai Allah tabaraka wa ta'ala wa inna ma ana alayya tabligh kadai dai abin da yake kai na ne in kawo muku alke kuma na zo na gaya muku amma neman wata aya ko a zo da wata mu'jiza to Allah ne yake wannan ba ni nake yi ba Mm.
وانتظروا إني معكم من المنتظرين sai ce fantazurul azaba ku saurari azaba in lam tuminu idan ba ku yi imani ba ku saurari azaba in ni ma ku ni ma ina tare da kuma da muntazirina cikin masu sauraro وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا
idan muka ɗanɗana wa mutane ai kafiran maka in muka ɗanɗana musu rahmatar rahama kamar madarar ruwan sama wa kisman da ya banya min ba da darra a bayan wato cuta ai busin tsanani wa jadbin da fari da fari wa musafin da ta shafe su ya zalahun makaro sai ga su sun zo suna yin makirci mi fi ayati na cikin ayoyin bil istihza'i da izgiranci wa takzibi da sarrafantawa قل الله أسرع مكرا kul ka gaya musu kul ka faɗa lahun gare su ka ce allahu allah asra'u shi ne mafi gaggawa sakawa da makirci إن رسلنا يكتبون ما تمكرون haƙiƙa dai manzanninmu su ne alhabazatu su ne su ne alhabazata su ne wa'annan mala'iku masu kiwo yaktubuna suna rubuta abin da kuke yin makircin nan da shi bitta'i wa ya'i هو الذي يسيركم في البر والبحر ubangiji shine wanda yake tafiyar da ku ayyan shiru kuma yake daidaita ku eh, fil barri a cikin sarari wal bahar da kogi duk inda za ku je wato shine yake kai ku ubangiji da baraka ta'ala da ikon sa kuke yin komai حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريهم طيبة وبرزوا بها جاءتها ريح آسف وجاءهم الموج من كل مكان Ah, to hatta idza kuntum bil fulk har yayin da kuka kasance a cikin wato jirgin ruwa wata raina bihim to kuma jirgin ruwan ya gudana bihim da su fi iltifatun an al-khidabi da iltifati wato kaga da yace hatta idza kuntum bil fulk sai kuma yace wata raina bihim ba bikum ba ko ba iltifati kenan shine yace yace kuma ubangiji ya gudanar da wannan jirgin wato ya gudanar da ku a cikin wannan jirgin birihin da iska iska kuma ta zama ɗayi bace ai layi na jimana ta tausa wa farihu kuma su sai suka yi farin ciki biya da wannan iska ta zo take tafi musu da jirgi to kuna cikin wannan farin cikin to ja a tarihun asibu sai kuma wata iska wacce take guguwa sai kuma sai ta zo mata ai shadidatul hububi mai tsananin wato tashi mai karfi taksiru kulla shay'in tana karya kowane abu waje ahumul mawju wato kuma kumbar ruwa da rakumin ruwa suka haɗu duk suka zo musu min kulli makanin daga dukkan wato bigire wazannu وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين shafirin wazannu yayin da kuma wannan wato kumfar ruwa wato ko- wato wato kumfar ruwa ta taso musu wato raƙumin ruwa ya taso daga kowane waje wazannu suka sakankance annahun cewa su uhe da bihim an kewaye su ai uhuliku kawai magana ce an halakar da su to da awulla sai su roƙi Allah muku da sai suna masu tsarkake addu'a suna addini suna masu tsarkake addu'a lagu gare shi suna cewa in an je tana ya ubangiji wallahi in ka tsayantar da mu min hazihi daga wa'annan abubuwan tsoro lana kunan na wallahi za mu kasance mina shakiri ne daga masu go- masu godiya almuwahidi ne masu kaɗaita ka to ya aka yi فلما أنجيهم فلما أنجيهم إذا هم يرغون في الأرض بغير الحج to yayin da ubangiji ya tserar da su sai ga su wato suna wato suna yin suna zalunci eh, suna zalunci da tsallake iyaka fil ardi a bayan ƙasa da gairar haƙƙi ba tare da gaskiya ba wato suna yin shirhu يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم ya ku wato mutane inna ma babu ku kadai dai zalincin ku ala anfusikum akan kuke yin sa lanna ismahu domin laifinsa alaiha akan ta yake ko me ya zalunci ko mutuwa muje متاع الحياة الدنيا wato ko mata'ul hayat shi kuma yar wato dan jin daɗin rayuwar duniya ne ta tamam ta umu za ku ji daɗi biya a cikin ta kalilan kaɗan ثم إلينا مرجعكم فلننبئكم بما كنتم wani تعملون sannan makomarku tana gare mu ko mu za ku dawo ba da mutu bayan mutuwa kuma in kun zo aka yi zamu nan za mu ba ku labari da abin da kuka zance kuna aikata duk abin da kuka aikata za mu gaya muku eh fawi jazi kuma alaihi eh za kuma ubangiji zai saka muku alaihi a kansa bi qira'atin munasib wa ta ai ai tamattuna inda ba إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام kadai ne misalin rayuwar duniya sifarta eh, sifarta kamari kamar ruwa ne madarin ayyukan sama an zalla hudu muka sauko da shi mina sama'i daga sama ba hata rada bihi na batul ardi sai wato na batu tsuran al'adar ƙasa fata rada sai ya cuɗanyu bihi ai bisa bihi da sababin wannan ruwan wasu tabaka ya sassarƙe wasu tabaka ba abu hubi ba da shashin sa ya sarƙe da shashi Eh, min ma ya akulun nasu daga abin da mutane suke ci minar wato guri daga wato alkama wa sha'ir da sha'ir wa gairi hima da waninsu wal al'amu da abin da ma dabbobi suke ci minar kalai daga ciyawa حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتيها أمرنا ليلا نرنها لهم فجعلناها حسيدا كأن لم تغن بلمس hatta idza akhadhat al-ardu zukhrufaha hatta yayin da ƙasa ta riki wato kaye-kayenta ai ba haje ta hakanta minan da ba ta daga tsirrai wa zayyanat ta yi ado kuma bizahar da burewa wa asulu wa asalinsa ta zayyana ne udillatin ta uzaya wa udgi matbizayi eh wa zanna ahluha ahlin kasar wato wanda suke raye a kasar suka zaci ko kuma suka sakantance annabi cewa su qadiruna masu iko ne alaiha a kanta ai mutamakkinuna wato masu wato samun dama da cikakkiya min tahsili simari har daga samun wato ƴaƴan itatuwanta to sun sakankance ma'ana sun sakankance tun daga tsiro ya fito ya ya ya- ya yi kyau wato suna ganin sun tsira to suna ganin sun tsira to shikenan a taha amruna sai lamarin mu ya zo mata ya zo mata aika ba'una hukuncin mu eh au azabuna ko kuma azabun mu shi ne ma'ana amurna ɗin nan ma'anarsa ko ƙaba'una ko kuma azabuna eh hukunci mai zo ya zo wannan wannan gona lailin cikin dare auna haran ko da rana faji alnaha sai muka sanya duk wannan abin da ya yi kyau din nan wannan shukar da wannan tsire-tsiren da suka fito sai muka sanya shi hasida ai kalma hasudi kamar abin girbewa bil manajil da laujuna ka an lam tagna kai ka an din nan muhabbafa ce ka an hakika ce ita lam tagna ba ta taɓa kasancewa ba bil amsa ajiya eh da muka zo cikin dare kafin gari ya waye mun gama da wannan baki da gari yana wayewa sai aka ga kawai ba komai sai fako kamar ba a taɓa yin ta ba كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون To irin wannan ne muke bayanin ayoyi da kawai da mutane tafakkaru ne suke tunani والله يدعو إلى بيت السلام Allah yana kira zuwa gidan aminci ruwan jannati ya ce aljanna bi da ayi da kira ilil imani zuwa ga imani ويهدي من يشاء إلى صراط kun مستقيم mustaqim kuma yana shirye da wanda ya so hidayah ta bushe zai sa ila siratin yana shirye da shi zuwa ga tafarki mustaqim madaidaici shine dinin islam addinin musulunci to وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama الدنيا eh عن an الدنيا tambaye shi ga duniya فقال kaga sai ya ce دنياك duniyarka ما يشغلك عن ربك abinda zai shagaltar da kai daga ubangijinka shine duniyarka أقول ya ce a gole ya ce ina cewa إن الدنيا كالأم ita duniya kamar uwa take تربي eh, تربي tana yin reno الناس كالأولاد mutanen da suke kanta kamar 'ya'ya ne فمن اشتغل بالأم عن والذي- المعلم wanda duk ya shekara da uwa an mu'allimu gabaran mai sanar da shi malaminsa فهي جاهلة to zai wanzu jahili وصار كأنه اتخذها سلما لنفسه sai zama kamar wanda ya rike ta gunki da nafsi ga kansa يعبده yana bauta masa ومن اشتغل بالمعلم عن الأم wanda ya shekara da wato malami malaminsa gabaran ma- babarsa صار عالما to zai zama malami وتخلص عن عبادة to الهوى ya kuma zai kubuta da biran bautar bautar son zuciya وصل إلى المقصود kuma zai sadu zuwa ga abin nema وذنب الدنيا wato zargin duniya إنما هو بحسب اشتغاله عن wato الله تعالى eh, shi yana kasancewa gurgudan wato shagalarsa da biran Allah tabaraka wa ta'ala لا بحسب نفسها wato ba wato hazzin zuciyarsa ba لا بحسب نفسها الدنيا lami لا بحسب ba da نفسها wato ba da gurgudan wato hasbina da hazz hazza wato hazzin duniyar ba فيها an hakaito أن معنى ملوك الأمم السالفة cewa sashin masu mulki na al'ummai wa al'ummatan da suka gabata بنى مدينة na ya gina wani birni wani gari وتأنق shi ke sai ya rataya وتأنق wata annaka kuma ya kayantar وتغالى kuma ya tsadantar da wato abin da sa a garin في fi وسنها wasu na cikin wato kyan garin وزينتها da kuma adanta ثم صنع طعاما sannan sai ya aikata abinci ودعا الناس إليه sai ya kira mutane zuwa ga cin wannan abinci وأجلس أناسا على أبوابها sai sai ya zaunar da wasu mutane a bisa ƙofofin garin يسألون كل من خرج
wato suna tambayar dukkan wanda ya fita da zai fita daga garin هل رأيتم عيبا shin ka ga wani aibi a wannan gari فيقولون sai لا su ce a ba mu gani ba حتى جاء أناس har sai har sai da wasu mutane suka zo في آخر الناس a ƙarshen wato fitar mutane عليهم أغسية wato suna da wato waɗansu wato tubobi فسألوهم هل رأيتم عيبا wato sai suka tambaye su shin kun ga wani aibi فقالوا عيبين sai اثنين suka ce eh mun ga laifuka guda biyu mun ga aibi guda biyu حبسوهم wato shine ya tsare su حبسوهم fa haɓa su sai suka tsare su da suka ce sun ga aibi ودخلوا على الملك sai suka shiga gurin sarki فأخبروه بما قالوا sai suka ba wa sarki labari da abin da wayannan mutane suka ce فقال faƙari sai sarki ya ce ما كنت أرضى بعيب واحد ni ban- ba zan yarda da wato ba zan ba zan kasance na yarda da aibi ko da guda ɗaya ba فأتوني بها zo ku zo min da wayannan mutane فأدخلوهم sai عليه suka shigar da su zuwa ga sarki فسألهم عن العيبين ما هما sai ya tambaye su to aibi guda biyu da kuka gani wayanne ne فقالوا sai suka ce تخرق ويموت صاحبها na تخرق takarumu waya mutu sahibu a garin zai rushe kuma ma'abucinsa kuma zai mutu faƙala Fakala sai ya ce, a fata alamu na daren na ta harubu shin kun san wani gidan da ba zai baya rushe ba, wala ya mutu sahi ku ha ko mai gidan ba zai mutu ba, ƙalu da an sai suka ce eh mun sani.
ba zaka nuna wuljan nata Sai suka gaya masa aljanna, wala yi ba da ha ni'imar aljanna, washen wa kuhu ila ya suka wato begantar da shi zuwa ga aljanna, zakarun nara wa azaba ha suka wato gaya suka kuma suka ambata suka wato zankarar da shi ga wuta da azabar wuta, kawwa kuhu bila suka tsoratar da shi da wuta.
da au ila ibadatin lahi ta'ala Suka yi kiransu zuwa ga bautar Allah ta baraka wa ta'ala.
ajabahum ila sai ya zalika amsa musu zuwa ga wa wannan kharaja min mulkihi sai ya fita min ya sai ya fita min mulki daga mulkinsa taliban ta'iban ila Allah wato yana ta'ala.
mai gudu wato mai yana mai tuba zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala alhamdulillah yayi kyau duk gida kowane irin gida ne rushewa zai yi, ko mai gidan mutuwa zai yi. amma aljanna ba za ta rushe ba mai kuma aljannan ba zai mutu ba yana da Mhm.
للذين آسوا الحسنى والزيادة lillazina ahsanu husna alhusna ita ce aljanna ta tabbata lillazina ahsanu ga wanda suka kyauta shine bil imani da imani wa ziyadatu bayan an ba su aljanna kuma akwai ƙari eh me ya ƙari hiyan nazur shine kallo ilahi zuwa ga zatin Allah tabaraka wa ta'ala kama fi hadisi muslimin kamar yadda zo a cikin hadisin muslimin
ولا يرعب وجوههم قتر ولا ذلة wala ya haƙu wujuhahum qatarun wato qatarun kura ko kuma wani baki wala ya haƙu wujuhahum ba zai lilibe wato fuskar su ba wala zillatu wala wani kaskanci wato wato za su zama suna cikin daɗi suna cikin bukatun biyan bukatun su da abin da suke so ehem أولئك أصحاب الجنة wancanan ka su ne yan aljanna هم فيها su خالدون masu dawama ne a cikin dalamu ja'alna minhum والذين كفروا السيئات جزاء سيئة مثلها na'am إن الله تبارك وتعالى san dai Allah tabaraka wa ta'ala shehu ne نعم شغل إلى da shafi na to mu je نعم إذا أدخلهم الجنة inna allaha tabaraka wa ta'ala mai إذا أدخلهم الجنة idan ya shigar da su aljanna وأفاض عليهم نعمه wato ya kwaramin musu wato ni'imominsa ظاهرة وباطنة zahira da baɗina وتنعموا في الجنة suka sha wato suka shiga cikin ni'ima a cikin aljanna مدة من الزمن wato mudda daga zamani يتجلى لهم sai ya tajalli gare su هل أزيدكم mai hal azilikun shin in ƙara muku ويقولون sai su ce يا ربنا ya ubangijinmu هل لهذا من مزيد shin akwai ƙari akwai da ƙari mun haza daga wannan بيضت وجوهنا ka haskaka fusakonmu وفعلت لنا ka aikata mana kaza وفعلت ka لنا aikata kaza gare mu قال ƙara sai ya ce ridwani إخواني yadda ta أحله عليكم wato zan saukar da shi gare ku ولا أحد عليكم بعده أبدا abadan ba zan yi fushi da ku ba bayansa abadan har abada وكان هذا أفضل له من الجنة wannan shi ne ya fi musu biyu min aljannati daga aljanna ورضوان ورضوان من الله أكبر wato yadda daga Allah ita tafi girma بعد أحقاب من الزمان bayan wato zamani bayan wato alƙamun hukubai min zamanin daga zamani karnoni na zamani هل أزيدكم shin in ƙara muku ويقولون sai su ce هل لهذا من shin مزيد akwai ma ƙari ma ga wannan ويتجلى لهم sai ta jalli gare su وينظرون إلى وجهه wajihi وجهه ba sai su kallo zuwa ga zatinsa ta baraka wa ta'ala ولقاء الله أحلى من الجنة wato haduwa wato haduwa da Allah da ganin wato zatin ubangiji ya fi wato daɗi daga wato aljanna وما da فيها abin da yake cikin ta وهذا اللقاء wannan haduwa بالنظر إلى وجهه wato bin nazar da duba ila wasu zuwa ga zatinsa نعم بعين da الرأي ainihin ra'asi da ainihin na kai da idanuwanka da suke kanka da su ake magana نعم هذا الذي لا يمكن أن يقع في الدنيا wannan shine abin da ba zai yi afko a duniya ba لأن الدنيا domin duniya دار التكاليف gida ne na wato kallafe-kallafe ومن وقع له هذا wanda ya amf- wanda wannan ya abu gare shi سقطت عنه التكاليف wato dukkan wasu kallafe-kallafe sun sun haɗu gabaransa وأن إلى ربك المنتهى ranar larabin wanda ya mutuka tana zuwa ga ubangijinka ne إنما النظر إلى وجهه في الدنيا domin kallo zuwa zatinsa a duniya بعين العين da aini na wato aininka أي بعين الحق ai da wato aini na wato na na alhaƙi na tabbatacce ko na gaskiya لا بعين البصر ba wato ba da aini wato ba da ido na gani wannan ba ولا بعين البصيرة ba wato da kuma aini na ganewa ba الإنسان ihsani قال الرسول صلى الله عليه manzo وسلم Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce أن تعبد الله shine ka كأنك bauta تراه.
wa Allah ka annaka tarahu kamar kana ganin sa ولا يمكن عبادة الله بالرؤيا ba zai yi wato bauta Allah ba za ta yi ba bi ruya da ruya illa ba da khuruji نعم sai dai bayan fita min algairi daga wani walgairiya da gairiya وهذا هو عين الإخلاص wannan shine ainihin ikhlasi نعم ألا تلفت إلى غيره shine kakka juya ka kai kallo zuwa ga wani ubangiji ولا يخبر الغير منك wato ka wato wani wato gairiya kar ta ɗarsu ma min ka daga gare ka جبال أصلا wato asilan tun asali ويبقى الله تبارك sai Allah وتعالى tabaraka wa ta'ala ya wanzu هذا هو الإحسان wannan shine ihsani ما قال من دراه kama ƙara kamar da ya ce man darahu an ta'budallaha ka annaka tarahu نعم eh أولئك لهم الحسنى وزيادة dan canaka wato kikkiawa ya tabbata gare shi ne aljanna wasu ya da da ƙari الحسنى abinda ake cewa alhusna ita الجنة ce aljannatu والزيادة ga ƙarin kuma النظر إلى وجهه تبارك wato duba وتعالى zuwa ga zatin Allah tabaraka wa ta'ala زيادة أكبر من أصل الثمن wato ziyada ƙarin shine wato mafi girma daga asalin dukiyar نعم العادة a bisa al'ada أن الإنسان cewa mutum إذا تبايع idan ya ciniki ma gairi tare da waninsa وأعطي زيادة aka ba shi ƙari تكون الزيادة قليلا wato sai ya sai ƙarin ya zama kaɗan بالنسبة إلى أصل الثمن duk dangane da wato zuwa asalin wato kuɗin da aka yi cinikin والزيادة من الله wato ƙari min Allah daga Allah أكبر من أصل to الثمن ita kuma wannan ta fi wato girma daga asalin kuɗin da aka yi cinikin فإن أصل الجزاء domin asalin sakamakon الجنة shine aljanna ورؤية الله to ganin kuma zatin Allah a tabar min da ya fi wato ga girma ga aljanna
كيف تكون الزيادة أكبر من ya أصل ziyada الثمن؟
za ta zama ta fi girma daga asalin dukiya لأن الزيادة من الله تبارك domin وتعالى ziyada daga Allah tabaraka wa ta'ala take الكريم mai له girma mai yawan bai mai yawan kyauta كانت زيادته daidai ƙarin nasu sai ya zama a kasara أكثر من الثمن shi ya fi wato daga dukiyar da aka yi cinikin نعم ya kyau a shi ne نعم eh, ka gani ba ma wajen zatin allah ba ai ba shi ne baitin da muka zaɓa kwanaki wanda shi yake magana نعم eh wurin rantsu za su fil jinani da nurihi lama hannun na hawar kullu kullu da masai eh ba ma ganin zatin allah ba wato a ce ma za ka shiga aljanna ba za ka gama zala ba mai hankali ma ba zai ji- ba zai ji ma so ya shiga aljanna Eh, domin me ya daɗin ta ai ganin manzo Allah ya fi aljanna daɗi Eh, ya fi aljanna to balantana kuma zatin Allah tabaraka wa ta'ala Ka gani? na Eh, aljanna to sai ka gani ba ba ma sai eh, eh, shehu muhammadu musulmi yake cewa in dai ba zai shiga shehu ba zai shiga shehu aljanna ya ga shehu shi ma baya bukatar ta ya gani To, kuma dama ya alkawari ne na Allah duk wanda Allah ya bashi aljanna نعم to zai biya masa bukatarsa نعم
in dai ka shiga aljanna to duk abin da kake so ka za a yi maka duk wanda kake so ka gani aljanna to za ka gani shi eh tun da dama alƙawari ne na Allah mun shi dan aljanna ba za a bata mu duk fa mutum in ya mutu inda ya samu aljanna ya gama da damuwa ya gama da bakin ciki eh kawai magana ce ta rayuwa rayuwa mai daɗi har abada ba irin rayuwa wannan ta duniya ba eh mhm.
نعم والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها to ula'ika sabu jannatu wancanan ka su ne yan aljanna wato kun fiya khaliduna su wato ya ce lalla zina asalin husna wa ziyada da wala ya haƙu wuri a hankataru wala zillatu ko ula'ika wancanan ka sabu jannatu su ne yan aljanna su masu dawama ne a cikinta wanda zina kaga wannan adabin adabi ne a lallazi na asalin rusula an walin lazina ko kuma walin lazina adabi ne a walin lazina eh kaga waɗanda kasabu sai ya ati suka tsururanci wato munanan aiki ai amilu shirka suka aikata shirku to jaza'u sai ya atin wato sakamakon mummunan aiki a gun ubangiji to bi misali hada misalin da ake sakawa eh wato adalci na Allah idan kai abu ɗaya na alheri to zai ninka maka goma eh to daga goma nan za a ta ninka maka ma har ya kai ɗari bakwai har kuma ya kai illa ma sha Allah to amma in laifi kai to ɗaya za a baka eh laifi go- laifi ɗaya kai to da wannan laifin za a saka maka eh to kuma shi ma laifin za a ce a yi jinkiri a ga ko za ka tuba eh in ka tuba shi kenan ka ji karamci da adalci na annabi bari da baraka ta'ala eh abinda Allah baya yabewa kawai shirku inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha eh shine wanda suka yi shirku to za a sa za a sai a ji sakamakon mummuna bi misali hada misalin da ne wutar haƙuhun zillatun ko wadda haka hulun zilla wutar haƙuhun wato zillatun wato zillatun eh, wato wutar haƙuhun zillatun wato wa- wulaƙanci wutar haƙuhun yana lullube su wato za su ga cikin wulaƙanci ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم كحال من الليل مظلما Imam ba ba da hukumin asimin ba su da wato wani mai kare su wani layi daga azaba Allah. Eh, ba su da mai karewa wato wanda zai tsare su daga azabar Ubangiji ta baraka a wata Kamar annan ma ubshiyar wujuhu kamar dai ma fi sakon su za a kamar ubshiyar wato an lullube ta an an sa mata wato wata irin wato tufa ida'an wato yanki eh bi fati da'i kidan bi fati da'i jam'u kidatin ke ko iskaru ha ai jaza'an wato wato sakamako ne wato za a yi musu sakamako wato wato minan layli daga dare musliman wato kaman wato wato kaman an lullube su an lullube fuskar su da wani yanki wato an lullube su da wato wani yanki na duhu eh wani yanki wato wanda yake baki na duhu minan layli daga dare musliman mai duhu eh wato ba dai alama ta wato ta wato ba alama wato ta rahama babu alama ta jin daɗi a ciki أولئك أصحاب النار wancanin ka su ne ɗan wuta هم فيها su خالدون masu dawwama ne biya a cikin wutar azan lallahu a jarana al'abdu hina matul gaflati na'am al'abdu bawa hina matul gaflati shi ne hina matul gaflati yana wato baccin wato rafkana ma dama lam yatawajjah ila Allah mutum dai bai tabaraka fuskanta zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ba annasu niyamun mutane suna bacci wa idza matu idan suka mutu istayqazu to sun farka kenan wa idza waqala wa idza waqala intibahu idan wato farkawar ta abu wa ulqima al'abdu shudahu aka kimsa wa bawa shiriyarsa yarju ila Allah tabaraka wa sai ya koma ta'ala zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala halatul abdi fi rujui ila Allah tabaraka wa halin ta'ala.
bawa wajen komawa zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala halatul muntabihi minan nawmi na halatul muntabihi kamar hali ne na wato wanda ya farka mina nomi daga bacci al-insanu kaga dai mutum wa yanamu yana bacci wa idan tabaha idan ya farka zalika awwalul shi yaqzati wannan shine farkon farkawa abdi labdi gabawa tadhakkuri saboda tunani wa niyyatu sayri ila Allah da tabaraka wa kuma niyyar ta'ala wato tafiya zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala wa yataharraku lil wudu'i sai ya motsi saboda yin alwala na'am thumma yuridu in ya salata gama alwala sai kuma ya nufi ya je ya yi sallah wa yahrumu bit takbir kuma ya harama da kabbara qada'a musafatin wannan nas ya yanke wato tafiya wato ta annasutu wal mulku wal mulku wal malakutu fa idza raka'a idan ya wato yin ruku kada masafatu min al jabaruti na'am ila Allahuti ila lahuti to idan mu- wannan zai islahat ne na'am eh, sai wanda yayi abin nan na'am Mhm.
fa idza sajada idan ya in ya sajada wasala ila al-madlubi ya ya sadu zuwa ga abin nema fasjudu waqta rib fasijin sai sajada wata ruku kusan do أفضل حركات العبد mafificin harkokin bawa الصلاة shine sallah كما أن أفضل سكناته kuma yadda yake mafificin wato nutsuwarsa wato kowacinsa الصيام shine azumi بهما يتحول عبد da المسافة wa'annan ne bawa yake yanke wato tafiya bai da hutu tsakanin zuwa bai na lahi tabaraka wa ta'ala tsakanin allah tabaraka wa ta'ala Hmm. Yeah. Oh, نعم ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم to ba zukur ka tuna yawan ashirin ya to ranar da za mu taro za mu taro su ai alkhalqa halitta za mu taro ka tuna ranar da za mu taro halitta jami'an baki daya sannan sai mu faɗa ga waɗanda suka yi shirku ma'ana shirku waɗanda suka tara wato bauta Allah tare gumakan nan ko kuma wa- duk wani wanda yake bauta wani abu ba Allah ba sawa'an wanda kake bauta wannan gunki ne rana ce wata ne waye to baki daya wannan to shirku ne mutum ya yi shirku ka gani to duk wa'annan za a taro su ranar alkiyama eh wa'anda suka wato wato wa'anda suke wato wanda wa'anda suke bauta wa wani wani ubangiji da bayar bauta ala shi ne ubangiji yake cewa ka tuna ranar da za mu taro su ana alsalka halitta jami'an baki ma baki daya sannan sai mu faɗa ga wa'anda suka yi shirku mu ce makanaku ai ma'ana kulzum makanaku kulzumci wato zuwa wannan arzikin mutum wato muƙaddari ne eh, za a kaddara shi eh, antum ko kulzumci wato bigiran ku ko wato shirin kawo kuma da waɗanda kuke tara bautar su ga Allah ai al-islamu zuma da ai al-islamu wa shirin kawo ai al-islamu guma kan su ne wato ababen tarawa ta su ga ubangiji fazagiyar na sai muka ware muka ware bai lahu tsakanin su bai lahu tsakanin mu ne kama fi ayatin kamar da zuwa ta- a wata aya da Allah ke cewa wa mutazil yawma ayyuhal mujrimun نعم.
eh wa qala وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون ƙara shirin kawo wani ababen tara hoton tasu wanda suke tara hoton su da hoton ubangiji sai suka ce da su ma kun tuki yana ta abin ku dai ba ku zama kuna bauta mana ba ma na biya ce ku dumar da kulli basu da ji eh mu dai da aka aka kawo mai da aka ce kuna bauta mana mu dai ba mu kuke bautawa ba وقد الله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين Allah ya isa mai shaida tsakaninmu da tsakanin eh inda nan mu haka ba ce ai inna mu dai kunna mun kasance da gabili ne wallahi da karanu an yi ba cikin guguran bautar ku in ma kuna bauta mana nan to mu ba mu san ma kuna yi ba ka gani ko kuka san kuna kayan ku mu ba ruwan mu haka to kuma kan za su ba su ansa هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق hunalika cananka ai zalika yawan cananka yini tablu min albalwa a fi qira'atin bi ta aini tatlu min tilawati kenan tablu ko kuma tatlu kenan tatlu kullu nafsin kowace rai za ta faɗi za ta karanta ma aslafat ai ma qaddama abin da ta riga ta aikata ya riga ya min al'amal daga aiki wardu ila Allah sai a bayar su zuwa ga ubangiji Allah maulahu wato mahaliccin su alhaq wanda yake asabitu tabbatar alhaqa ai asabita tabbatacce a da'ima wanda yake wato dawwamamme وضل عنهم ما كانوا يفترون abinda suka zama suna kage ya buku an mun gaburan sun wato abinda suka zama suna da tsagawa a layin ubangiji inda shirku ne daga wato inda shirka ne daga abokan tarawa da shi cikin ibada to wannan abu ya buku an mun gaburan su قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السماء والأرض ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر to ka ce musu waye yake arzuta ku minan sama daga sama waye yake arzuta ku bil matsari da ruwan sama wal ardi kuma yake arzuta ku a ƙasa bin nabati da tsirrai waye amma yin mulkin sama waye yake mallaka a sama ji bi ma'anar asma majitan da kuke ji da su eh ai halaka ha waye ya halice ta wal amsara da maganai waye ya halice muku maganai waye yake fitar da raye daga matacce eh waye ke fitar da raye daga matacce kwai matacce ne Allah ya fitar da raye daga shi ya fitar da kaza da kaza ko ya fitar da wani tsuntsu ga waye kuma yake fitar da matacce kuma daga rayayye eh wato ya fito da kwai daga raye kwai matacce ne ya fito da shi daga raye wa yake gwargwaje al'amura bayan da salaki tsakanin halitta bai kunu na huwa Allah za su yi ai Allah ne Allah ne da yake wannan to ya wanda yake ka san da wannan ko kake tafiya wani kake bauta wani wanda ba aiki baya maka wannan aiki mm فسيقولون الله san za su ce shine Allah فقل فلا تتقون ka gaya musu ku ce ba za ku ji tsoronsa ba ku tumi nuna balle ku yi imani فذلكم الله ربكم الحق wancananku eh alfa'alu li hadhihi al-ashya mai aikata wannan ayyuka shine Allahu Allah rabbukum ubangijinku al-haqq ay asabitu tabbatacce فماذا بعد الحق إلا wala to الضلال me bayan gaskiya ai sai dai bata in dai baka yi gaskiya ba sai kuma ka yi bata kenan istifham da takrir ai laysa ba da gairu ai wato wato laysa ba da gairu ba abin da yake bayan sa gairu wato wanda yake wannan sa kamar a hada alhaqa wanda ya kuskure wa alhaqa gaskiya wa huwa ibadullah shine bautawa Allah wa qafid dalali ya aka cikin bata وأني to تكرهون yaya ake juyar da ku an imani ga burin imani ma kiyamil burhani tare da tsayawar dalili كذلك حقت كلمات ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون minu ka zalika ai kama su rufe haɓula kamar yadda aka ji yadda wa'annan an imani da firan imani to haka nan haƙat kalimatu ko kalimatu rabbika kalmomin ubangijinka ko kuma kalmar ubangijinka ta ƙyanƙyanta allazi na fasa ku akan wanda suka yi fasirci ai ma'ana kafaru suka kafirce wa hiya al'amru anna jahannama an ayata har zuwa ƙarshen aya wato ta ƙyanƙyanta a kansu au hiya annahu ko kuma kalmar ta ƙyanƙyanta a kansu dinnan annahu cewa su dai layu nuna ba za su yi imani ba قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده kullum ka faɗa musu ba sai hal min shirka kai kuma mai yabdo da halka a cikin wanda kuke tara hotonsu da hoton ubangiji na kuke cewa su ma alloli ne akwai wanda zai iya kaga alhalka halitta su mai idu sannan kuma ya matar da wannan halittar da ya kaga kuma ya kuma dawo da ita قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده in ba su yi maka ba ba su ba ka amsa ba to ku ce musu Allah shi ne yake kaga halitta kuma ya mutar da halittar kuma ya dawo da halittar domin ranar alkiyama kowa za a dawo duk wani abin da yake raye ya mutu to Allah bangi zai taso shi nan a zo a yi hisabi وأني توبكون to yaya ake juyar da ku an ibadanci ga wurin bauta masa ma kiyamin dalili tare da tsayawar dalili قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق wani ka ce musu halin shirin kayakin shin shin akwai a cikin wato shirin kayakin abu ababen tarawan nan taku da ubangiji akwai wanda yake shiryarwa ilal haƙƙi zuwa ga gaskiya ai bi nasbil hujjaji da kafa hujjoji wa halqil ihtida'i da kuma wato halittar shari'a akwai a cikin su wanda yake wannan akwai wanda yake kafa hujjoji a wannan gumakan akwai kuma wanda yake halittar shari'a gare ku قل الله يهدي للحق to in ba su baka amsa ba ka ce musu Allah shine yake shiryarwa lil haqqi ga gaskiya أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدي
to ka ce musu abu man yaɗe shi ne ne wanda yake shiryarwa irin haƙi zuwa ga gaskiya wa huwa Allah shi ne Allah a haƙo an yi taba shi ne mafi cancanta a bishi amma la haddi ko kuma wanda baya shiryarwa eh wanda la haddi baya shiryarwa illa an yi huda eh ko kuma wanda la haddi ai ma'ana la haddi wanda baya shiryarwa illa an yi huda sai dai a shirye da shi ko shi wannan ne a haƙo shi ya fi cancanta an yi wato an yi taba a bishi istifhamu taqrir istifhamu ne tabbatarwa wa tawbihin da ursawa ai al'awwal na farko shine Allah a haƙu shine mafi cancanta na bi shi فما لكم me ke gare ku كيف تحكمون ya kuke hukunci hadal hukumar fasil wannan hukunci wanda yake fatacce min ittiba'i ma la yahiqu ittibahu wanda da bibi da bin wanda bai cancanci a bi shi ba وما يتبع أكثرهم إلا ظنا ba ba wato mafi yawan su ba sa ba komai suke bi bi ibadaci cikin bauta wasu ga asnamu gumaka illa zannan sai dai bin zato da suke yi haizu kallabi fihi aba'ahum yayin da suka wato kwaikwayi iyayensu a cikin wannan bautar إن الظن لا يغني من الحق شيئا sannan da to baya wadatar da wani abu na haƙi da gaskiya firman batulu min hulilu cikin abin da wanda cikin abin da yake abin neman sa shine a zo da ilimi إن الله عليم بما san يفعلون dai Allah masani ne da abin da suke aikata akwai jazim zai saka musu alayhi a kansa
وما كان هذا القرآن أن يفتري من دون الله wannan alkur'ani bai zama wato an yi iftira za a iya kagarsa ba ai bai zama iftira an kage ba ne min dunin lahi kuma bayan allah ai gairi daga wani allah ولكن تصديق الذي بين يديه وتوصيل الكتاب لا ريب فيه سرا alami العالمين walakin sai dai unzila an saukar da wannan wato alkur'ani tasdiqa dan gaskata alazibi ne dai abin da yake gaba gare shi wannan kutubi ne daga littattafai wa tafsilal kitabi da kuma bayanin wato littafi aiki bayanin ma ka taɓa hullahu abinda Allah ya rubuta shi ne da hakami da hukunce hukunce wa gairi ha da wani ta wanda larai ba fi babu kokontowa ba larai ba fi babu kokonto fi a cikin zamin rabin alami da ubangijin talikai yake muta'alliqun bi tasdiq aw bi wato aw bi unzila kenan eh wato aw wato aw bi unzila walakin unzila tasdiq al-zibayni ne eh al-ma'zub abin shafi wa qur'a bi rab'i tasdiq kenan وتفسير وتفسير آه، بتقدير هو أها.
أم يقولون افتريه an fi ma'ana balbarai suna cewa iftirahu an yi talakahu muhammadu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ne ya kaji alqur'ani قل فاتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم eh ka صادقين gaya musu ku ce to ku zo in dai ni na kage shi to ku zo bi suratin bi sura mislihi misalinsa fil fasahati a cikin fasaha wal balagati da balaga ala wajhil iftira bisa fuskar kage ko inda ku ku arabiyu na larabawa ne fusaha masu fasaha misali misali na to ku zo da kamar sura daya wad'u ku kira wato lil i'anati dan taimaka a dan a taimaka muku akan wannan alaihi akan wannan zuwa da goda sunan ne ku kirawo minista ɗatin wanda duk kuke ganin kuke da ikon kiransa min dunin lahi kuma bayan al'agari waninsa ya zo don ya taimaka muku in kuntum sadiqina in dai kun kasance masu gaskiya fi annahu cikin cewa shi wato qur'ani iftirawun kage ne falam taqdiru ba za ku iya ba ala zalika Allah bisa wannan qala ta'ala sai Allah ta'ala ya ce بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله bari sun sare bantar da abin da basu kewaye da iliminsa ba shine alkurani wala ba ta dabbaru ba su bibiye shi sun ga abin da yake ciki ba Eh, kuma wato wato tawilinsu ba tawilinsa wato bai zo musu ba ai ba ta akibata ma fi karshen abin da yake cikin zamin alwaye ne daga narko wato bai zo musu ba كذلك كذب الذين من قبلهم ai irin wannan wato sare bantarwar ka zama lazina min kabilun wanda suka gabace su haka nan suka sare bantar da rusulahun manzanninsu فانظر كيف كان عاقبة ka الظالمين duba ka gaya ƙarshen wato azzalumai ya kasance bi takzibin rusul da sarrafantar da manzanni ai ayatul amrihim ya ƙarshen al'amarin su ya kasance min halaka daga halakawa haka zalika haka nan ma nuguluku hawala za mu halaka wa'annan ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به daga dai cikin su su mutanen maka akwai wanda yake imani bihi da shi wato bihi da shi ai da ilmin lahi saboda sanin Allah zalika wannan minhu daga gare shi wa minhu a cikin su kuma akwai wanda mallamin wanda baya imani ba zai imani da shi ba ma'ana akwai wanda zai imani da shi akwai kuma wanda ba za su imani da shi ba abadan har abada وربك أعلم wato بالمفسدين ubangiji ka shine mafas- masani bil mufsidina wato da masu ɓanna tahdidin narko ne lahun gare su وإن كذبوك فقل لي أملي ولكم أملكم in dai sun sarrafantar da kai to ka ce musu aiki na dai nawa ne kuma aikin ku naku ne eh kullum da za a amali kowa za a bashi sakamakon aikinsa أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما ta amali تعملون ko ku kutattu ne daga abin da nake aikatawa ni ko ku kutacce ne daga abin da kuke aikatawa har za mu so mu bi ayati sai wanda an go an shafe shi da ayat takobi ومنهم من يستمعون إليك a cikin su akwai wanda suke saurare zuwa gare ke za ka rata alkurani idan kana karanta alkurani أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا ya يعقلون ilo shi yanzu kai za ka zama za ka iya jiyar da wato kurma an shabbahun bihim ya kamanta su ne bihim da su fi adamin intifai cikin rashin yin amfani bi ma yutula alaihim da abinda ake karantawa gare su eh za ka iya jin wato za ka iya da wato za ka iya jiyar da kurma walau kanu ko da wa'annan kuraman sun kasance la ya iluna ba sa hankalta abinda kuke faɗa la da dabarun ba sa bibiya abinda kuke faɗa dan ba za su ji ba wannan babban yanzu ilai a cikin su akwai wanda yake duba zuwa gare ka aka amsa ta hadin umya a ran kalu la yusiru yanzu kai za ka iya shigar da al'umma wato wanda yake makaho ko wato wa- wanda suka suka suka zama makadi ba sa gani za ka iya wato shiryar da su su rinka gani walau kan la su rinka ko da sun zama ba sa gani su kuma wannan ya kamanta su ne da su a cikin wato rashin shiri rashin shiriwa bal bari dai a zama shi ne mafi girma fa inna halata amal absar walakin ta amal qulubul latifi suduri inna allaha la yuzlimu an-nasa a'a shay'a hakika Allah baya zalunta mutane shay'an wani abu walakin an-nasa anfusahum Yanzu dai yuzlimun mutane su ne suke zalunta kawunan su wa yawma nahshuruhum ka'an lam yalbasu illa sa'atan min al-haydi yata'arafuna bainahum don ga ranar da za mu taro su za mu taro halitta baki daya eh ka an aika annan kai ka ce su lamiyar da su fi duniya ba su zauna a cikin duniya ba awul kuburu ko kuma ba su zauna a cikin kaburburan su ba illa sa'ata sai dai yan sa'a ɗaya minan nahari daga wato yini da hauli mara a saboda tsoron abin da suka gani eh saboda tsoron wato abin da wato suka gani wajen mutu tasbih halin minan jamili ya ta'arabuna suna wato sanin juna bai nan tsakanin su ayi arifu ba ruhu shashin su yana gane batan shashi idan bu isu idan aka tashe su sun mayan ƙaɗiyo ta'aruf sannan sai wannan ganewa kuma sai ta yanke lishiddatul ahwali saboda tsananin wato halin da aka shiga
قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله haƙiƙa wanda suka tabe wato waɗanda wato suka wato suka suka sarrafantar da wato haɗuwa da Allah ma'ana suka karyata tashin alkiyama kar khasira waɗannan sun tabe وما كانوا ba su مهتدين zama shiryayu ba وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم wa'in ma fi ilgamu nuni in a shafiya fi ma a za'ida in dai mun nuna maka shashin abin da muke musu narko da shi min azaba daga azaba in mun nuna maka fi hayatika a cikin wato rayuwarka to fa za ka wannan abin haka yake auna ta wafayen naka ko kuma muka matsar da kai kawar ta'azibihim tun gaba mai musu azaba to fa ila na marjuhu ba kuma musu dai tana gare mu kuma za su dawo ثم الله شهيد على ما يفعلون sannan allah shi ne wato mudalibin mai tsinkaya alama ya faɗo da bisa abin da suke aikatawa min takzibihim da daga kan wato ka wato ƙaryatar ƙaryatar wasu wa kubrihim da kafircin su bai azibun zai musu azaba a shaddar azabi mafi tsananin azaba ولكل أمة رسول kowace al'umma daga cikin al'ummatai allah ya aika musu manzo فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالإذن وهم لا يظلمون idan manzon su ya zo ilayhim zuwa gare su ba kazzabuhu suka sare fantar da shi to ƙuri'a za a sai a yi hukunci mai nahu tsakanin su bil da aibil an da adalci ko yi azzabu sai a yi musu azaba ko yin jar rasul a tserar da manzon wa man saddaqahu da wanda ya gaskata shi wa hum la yuzlamuna su ba za a zalunce su ba bi ta'zibihim da yi musu azaba bi gairu jurmin ba tare da laifi ba fa fa kazalika haka nan na albi haula za mu aikata da wa'annan ma ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم sadiqin to suna cewa yaushe ne wannan alƙawarin bil azabi da azaba in dai kun zama masu gaskiya a cikin sa قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله Allah ka gaya musu musulmi ne ba na mallaka wata cuta wato wata cutarwa da nafsi ga kaina wato ban mallaki wata cuta a dafa'u da zan iya shi wani nafsi ga kaina wala naf'an wala wani amfani a julubu da zan janyo wa kaina duk ba ni da ikon wannan illa ma sha Allah sai dai abin da Allah ya so an ya kudura ni ya bani iko alaihi a kansa fa kaifa amliku lakum hulula azabi ya zan mallaka muku saukar azaba gare ku ai ba zan iya sauko muku da azaba ba Allah shi yake saukarwa لكل أمة نجد kowace al'umma tana da ajali ai muddatun mudda ma'lumatun a basani li halakihim saboda halakar da su إذا جاء أجلهم فلا يستغفرون ساعة ولا taqaddimun يستقدمون idan ajalin su yazo fa la yasta'khiruna wato ba za su yi jinkiri ba an gaburan wannan ajalin sa'atan ko da sa'a daya wala yastaqdimuna kuma ba za su gabace shi ba ba za su gabata alaihi akan wannan lokacin ba قل رأيتم إن إن يأتيكم عذابه بياتا نبحر ماذا يستعجل منه المجرمون kuka ce musu ku bani labari idan azabu ai azaba Allah ta zo muku bayatan ai lailan da daddare auna haran ko da rana ma za a yi wani abu yasa ajiru minhul mujrimuna mujrimai suke neman gaggautuwa minhu daga- daga wannan azaba ai mushrikun mushrikai fihi wad'u zahiri ana akwai wato aje zahiri wa za al-mubbar bigiran mudmari wato mulatul istifham jawabu shar'i fa qawlika idza ataytuka ma za tudini wal murad bi at-ta'wil tsoratarwa ai ma a zan masa ajalu mamakin girman abin da su suke neman gaggautowarsa salati ba ce uku يا جبال أكو أكو
wallahu sha daya قل هو الله جاء
wallahu sha daya قل هو الله جاء
wallahu sha daya قل هو الله جاء
wallahu uku قل هو الله أكو
sai ka rubuta ta yana ce ku sallallahu alaihi wa sallam صلاة الفاتحين
Amin.
صلاة الفاتحين صلاة الفاتحين صلاة الفاتحين آمين صلاة الفاتحين صلاة الفاتحين صلاة الفاتحين صلاة الفاتحين صلاة الفاتحين صلاة الفاتحين فاتحة صلاة الفاتحين صلاة